ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده وظنوا أن ذلك ممتنع وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وظنوا أنه إذا كان, إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل, قبل الأمر من يطيع ومن يعصي كأنهم ظنوا أن من علم لأنهم, لأنهم, لأنهم وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي كأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحصل منه أن يأمر وهم يعلمون أن من علم نعم ما علم بقى.
أن من علم ما سيكون لم يحصل منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه وظنوا أيضا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق للصحابة أنكروا إنكارا عظيما وتبرؤوا منهم حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أولئك أني بريء منهم وأنهم مني براء والذي يهلف به عبد الله بن عمر لو أن لأهدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وذكر عن أبيه حديث جبريل وهذا أول حديث في صحيح مسلم وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أيضا مختصرا
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na litinin daren talata yau muna sha takwas ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan goma miladiya ta 2024 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqqi wal butlan wallafar شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله ونشين درس من ستن دقاء ما لن يتشقب دتشيوا ثم في آخر السحابة حدثت القدرية وأصل بدعتهم كانت من عجز أقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده وظنوا أن ذلك ممتنع وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده ما لن يتشي ثم في آخر عصر السحابة سنن أكرشن زامن سهبي حدثت القدرية sai ‘yan ƙungiyar babu ƙaddara suka bayyana wa asulu bida'atihim tushen bida'arsu kanat min ajzi uqulihim anil imani bi qadarillahi tushen bida'arsu ya samo asali daga kasawar hankalinsu wajen su yi imani da ƙaddarar Allah wal imani bi amrihi sannan kuma su yi imani da umarninsa wa nahihi da haninsa wa wa'dihi da alkawarinsa na rahama wa wa'idihi da alkawarinsa na azaba wa zannu suka yi tsammani anna zalika mumtani'un cewa haka ba zai yiwu ba wa kanu sun kasance qad amanu bi dinillahi sun yi imani da addinin Allah wa amrihi sun yi imani da umarninsa wa nahyihi da haninsa wa wa'dihi da alkawarinsa na rahama wa wa'idihi da alkawarinsa na azaba wa zannu suka yi tsammani annahu idza kana kadhalika idan ya zanto haka ne lam yakun qad alima qabla al-amri man yuti'u wa man ya'si zai zanto kenan kafin yayi umarnin bai san wane ne zai bi umarnin ba wa zai kibi li'annahum zannu domin azatansu anna man alima ma sayakunu wanda ya san abin da zai faru lam yahsun minhu an ya'mura to bai dace da shi yayi umarnin ba wa huwa ya'lamu alhalin yana sane annal ma'mura ya'sihi wa la yuti'uhu cewa wanda za a umarta zai umarta din zai saba masa ba zai masa biyayya ba malam yana ci gaba da gaya mana tushen faruwar wato bayyanar kungiyoyi a tarihin musulunci tarihin kafin musulunci yayi mana maganar bayyanar khawarij da shi'a sai kuma yanzu zai yi bayanin bayyanar ƙadariya ƙadariya su ne ‘yan babu ƙaddara ‘yan waɗanda wato ba su yi imani da ƙaddara ba mun sani cewa a cikin shika-shikan musulunci akwai wal'imanu bil ƙadari khairihi wa shari mutum ya yi imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi wanda yana daga cikin tushen imani wanda idan mutum bai yi wannan ba to ba mumini bane Allah ya tabbatar da cewa yayi komai da kaddara inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar fa qadarna fa ni'mal qadirun wa kana amrullahi qadaran maqdura sauraka al'amarin ubangiji duka yana gudanar da shi bisa kaddara kaddara tana nufin Allah subhanahu wata'ala ya san komai da komai tun kafin abin ya faru babu wani abu da yake boyuwa ya boyi cikin ilimin Allah komai Allah ya san da shi tun kafin ya samar da da duniya tun kafin ya samar da sama da ƙasa da abin da ke cikin su Allah ya san duk abin da zai faru kuma sannan babu wani abu da yake faruwa ba da saninsa ba karami ko babba alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabin mubin Allah ce alimul ghaibi masanin ghaibi ne la ya'zubu anhu mithqalu dharratin mithqalu wato wayar zarra zarra ita ce ir tururuwa ita ce zarra da larabci larabawa suna kwatance da 'ya'yan tururuwa a wajen nuna tsananin wato kankanta la ya'zubu anhu mithqalu dharratin daidai da ƙwayar zarra ba za ta buye ga Allah ba fis samawati wala fil ardi asammai ko a ƙasa wala asgharu min zalika ko wanda ya haka kankanta wala akbar ko wanda haka ya haka girma duk kankantar duk girman abu baya koyuwa ga Allah subhanahu wataala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ubangiji subhanahu wataala yace mabudan gaibi suna wajen Allah mabudan gaibi suna wajen Allah وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو شي كدي يسنسو با وند يسنسو سي شي وما تسقط من ورقة باب wani ganye da zai fado daga cikin wata itaciya wala habatin fi zulumatil ardi ko wata kwaya a cikin dubban ƙasa wala ratbin ko wani danyen abu wala yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi a wurin Allah littafin da yake bayyana komai shine lauhul mahfuz ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabin mubin la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama huwa bi kulli shay'in alim ayoyi da dama a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna cewa babu wani abin da Allah bai sani ba kowa menene shi hatta abin da bai faru ba ma wanda ba zai faru ba ma ba wai wanda zai faru ba wanda ma ba zai faru ba inda zai faru yaya zai faru Allah ce game da mushrikai wala ruddu la'adu liman huwa anhu wa innahum lakazibun Allah ce da a ce za a dawo da su za a dawo da su duniya Allah ce da sai sun kuma komawa sun yi abin da aka hana su kaga abin ba zai faru ba ba wani kafirin da zai tafi lahira kuma ya dawo duniya amma Allah yake gaya maka abin da zai faru da za su dawo din ma sauraka abin da ma bai faru ba kuma ba zai faru ba Allah zai gaya maka shi inda zai faru yaya zai faru to bare kuma abin da zai faru wannan shine ilimin Allah ash-shamil wanda ya kunshi komai da komai sannan wannan ilimin na ubangiji kuma Allah ya sanya an rubuta shi a cikin lauhul mahfuz duka Allah ya rubuta komai ne karami da babba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana Allah ya rubuta abubuwan da za su kasance na kaddara a cikin halittunsa gabanin halittar sammai da ƙasa da shekaru 50 saboda haka komai yana nan rubuce a cikin littafin Allah sannan wannan abun ba zai wakana ba a cikin halittar Allah sai da mashi'arsa sai da ganin damarsa abinda Allah ya ga damar faruwarsa ba wanda isa ya hana faruwarsa abinda kuma Allah bai ga damar ya faru ba ba wanda ya isa ya sa shi ya faru ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun mashi'ar Allah ita ce iradarsa kauniya abinda Allah ya nufar ya nufin faruwarsa mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi na kirki ko wanda ba na kirki ba duk wani abu da ka ganshi yana faruwa to ya faru ne da mashi'ar Allah wannan alkur'ani ya tabbatar da wannan a wurare da yawa da liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wanda duk daga cikin ku ya ga dama ya bi hanya mai kakkiya Allah ce ba ku ne za ku ga dama ba sai abinda Allah ya ga dama Allah subhanahu wataala ce innaha tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wama tasha'una illa an yasha Allah wama tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ubangiji ce lalle wannan wa'azi ne wanda ya ga dama ya riki tafarki zuwa ga ubangijinsa shine ya bi hanyar gaskiya Allah ce ba kuma ku ne kadai za ku ga dama ba sai Allah ya ga dama sai Allah ya ga dama kalla innahu tadhkira faman sha'a dhakara Allah ce wa'azi ne wanda ya ga dama ya wa'azantu saboda haka ubangiji subhanahu wataala komai yana gudana ne a ƙarƙashin mulkinsa da mashi'arsa da mashi'arsa ita mashi'a ta tattari abin da yake mai kyau da mara kyau amma ita mashi'a dama irada ce kauniya almashi'a ta ani al'iradar kauniya abin da ka ji an ya ta'allaka da mashi'a to zai faru in Allah ya ga damar faruwarsa zai faru duk abin da ya ta'allaka da mashi'a to to wani abu ne da ya wakana zai iya zama mai kyau zai iya zama mara kyau to wannan shine imani da kaddara kuma ka yadda cewa duka wani abu halittar Allah ne babu wani abin da ba halittarsa ba mahalicci guda ɗaya ne hal min khaliqin ghayrullah akwai wani mahaliccin ba Allah ba khaliqu kulli shay'in wa khalaqa kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim saboda Allah shine mahaliccin komai shi halicci komai da komai sauraka babu wani abin da ba shai'u ba to duk abin da sunansa shai to Allah ne mahaliccinsa ayyukanmu da muke yi ayyukan da muke yi ashiya'u ne duk kowane abu shai ne Allah kuma shi ne mahaliccinsa wanda ya ce akwai wani abin da yake saman me amma ba halittar Allah ba to ya tabbatar da wasu mahalicin wani ba Allah ba ya tabbatar da samuwar wani mahalicci ko ba Allah ba a ce ga wani abu ba halittar Allah ba a ce mutum shi yake halittar kayansa da kansa to ya tabbatar da wani mahalicci bayan Allah Allah ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahun wahid shi yasa hadisai da suka zo waɗanda suke sifanta qadariya qadariyatu majusu hadhihi al-umma dalilin kiran su majusu saboda sun tabbatar da cewa akwai wani da yake halittar wani abu ba Allah ba tunda sun ce ayyukan mu ba halittar ba ba halittar Allah bane mu muke kirkiro kayan mu da kanmu to wannan ita ce kaddara babu wani wanda zai zama mumini sai ya imani da kaddara nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharri la yu'minu abdun hadithin jabir da wani sa la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi bawa ba zai zama mumini ba har sai ya imani da kaddara mai kyau ko mara kyau to su waɗannan da malam zai mana magana akan su waɗanda suka bayyana a ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai ƙarshe-ƙarshen lokacin su abdullahi ɗan umar su abdullahi ɗan abbas da wasu daga cikin sahabbai su wasilat ibn al-asqa sun fara bayyana ne a basra akwai wani banasare ana ce da shi sausan banasare ne ya yi da'awar shiga musulunci ce ya shiga ya zama musulmi daga baya ya koma kiristancinsa to shi ya fara zuwa da maganar ƙadar cewa babu wata ƙaddara komai ka gani ya faru to a lokacin ya faru shi ma Allah bai san zai faru ba sai gani ya ya faru shi ya fara yin wannan sai wani da ake kira ma'abad al-juhani shi ba mutumin basra a gurinsa ya ɗosani wannan aƙidar shi kuma ya raba wa wani daga cikin almajiransa gailan a dimashki shi ma ya ɗosani wannan to waɗannan ƙadariya da waɗanda kuma suka zo suka yadda da wani ɓangare na wannan aƙidar duk da cewa sun tabbatar da ilimin Allah sun tabbatar da rubutaccen abu a gurin Allah subhanahu wata'ala amma kuma suna korewa Allah subhanahu wata'ala mashi'a a cikin ayyukan bayansa a malai yana so ya faɗa mana ina ne matsalar ina suka samu matsala har ta kai su ga wannan mummunar aƙida ta ina suka samu matsala menene ya jawo musu matsalar shine yace wa aslu bid'atihim kanat min ajzi uqulihim anil imani bi qadari llahi wal imani bi amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi mun sani cewa Allah subhanahu wata'ala yayi umarni wato da ya halicci halittu yayi umarni yayi hadi yace ai kaza mai kyau ne ai kaza baya da kyau ku yi kaza da kaza da kaza da kaza aiki ne mai kyau ku yi azumi ku yi sallah ku yi zakka ku yi haji wanda muna magana musulmi ku yi gaskiya ku yi amana ku guji zalunci ku guji cin amana ku guji ƙarya dai wasu abubuwa marasa kyau akwai umarni na kyawawan ayyuka akwai kuma hani na munanan ayyuka Allah ya duya yi wannan ya kuma ce duk wanda ya kyautata ya yi abubuwa masu kyau da Allah ce a yi ya zama mutumin kirki mai gaskiya mai amana mai alkawari to yana da sakamako da ubangiji zai masa mai kyau na rahamarsa sannan ya tabbatar da cewa duk wanda ya yi mara kyau ya yi abin da ya hana ya yi ƙarya ya ci amana ya yi shirka ya yi zalunci ya yi kaza ya yi kaza abubuwa marasa kyau to akwai azabar Allah tana jiransa shi ne alwa'ad walwa'id Allah ya yi umarni ya yi hani ya ce a yi kaza mai kyau a yi bar kaza mara kyau sannan kuma ya yi alwa'adu in kai kaza ka bar kaza zai maka kyakkyawar sakamako yayi alwa'id in kai abu kaza kabar umarninsa da ya yi umarni da shi ko ka aikata abin da ya hana mutum yana da mummunan sakamako wannan shine alwa'id to su suna cewa ta yaya za a yi a ce Allah subhanahu wataala ya bada umarni ya yi hani ya ce in ka bi umarninsa ka guji haninsa kana da sakamako sannan in ka bi abin da ya hana kai aikata abin da ya hana kamar abin da ya umarni kana da munan sakamako kuma a ce shi zai kaddara maka waɗannan abubuwan su suna ga abin ba zai haɗu ba a ce shi zai kaddara maka kai aikin mai kyau kuma shi zai kaddara abin da za ka yi mara kyau ma shi zai kaddara kuma a hakan ya ce zai baka lada in ka yi mai kyau bayan shi ya kaddara maka wato ba kai kai da zaɗin kanka ba da iradarka da zaɓinka a shi ya kaddara maka kai sai ce kuma zai biya ka akan abinda kaddararka ce kawai ko kuma abinda kai mara kyau shi ya kaddara maka kuma yace zai maka azaba ta yaya zai saka maka abinda ba da radin ka ba ba da niyyar ka ba haka kaddararka tazo ka aikata yi maka sakayya abinda kuma kai mara kyau wanda shi ma ba zabin ka bane kaddararka ce kuma yace zai maka azaba suka ce haza mumtane hankalinsu ba zai dauka ba wannan shine tushen matsalarsu wannan tushen matsalarsu daga nan ne ya za a hada imani da kaddara da umarni da hani da kyakkyawan alkawari da kuma mummuna alkawari ta ya za su hadu ba za su haɗu wannan matsalar ita ce matsalar falasifa na farko tunda duk abubuwan daga gunsa ake kwasowa sai ya shigo cikin kwakwale daga baya sai ya zama aƙida aƙidar falasifa falasifa suna korewa Allah iliminsa ma gaba ɗaya suna cewa Allah subhanahu wataala bai san abubuwan da za su faru ba saboda sun kawo su faradiyat guda hudu faradiyat guda hudu ko dai ya zama Allah ya sani ya san abin da zai faru kuma ya ɗauki matakin abubuwan da za su faru su zama sun dace da abin da yake so ko kuma ya zama Allah ya sani amma ya bar abubuwa suka riƙa gudana ba yadda yake ba yadda yake wato ba yadda yake iradarsa ba ba yadda yake so ba ya bar abubuwa kawai suna ta tafiya yadda suka suka ga dama kowa yana abin da ya ga dama wanda ya ga dama ya zama na kirki wanda ga zama na banza wadda ita ce faradiya ta biyu probability na biyu faradiya ta uku ko ya zama wato bai sani ba ko ya zama ya sani ya kyautata ko ya zama bai sani ba ya sani amma ya bar abubuwa suna ta tafiya ko ya zama ya sani amma abin ya fi ƙarfinsa ba yadda ya iya waɗannan sun yadda su bi waɗancan kuma sun zame sun zuke sun ce ba za su ba kuma sun fi ƙarfinsu ba yadda iya shawo kansu wadda ita ce faradiya ta uku faradiya ta hudu ya zama bai sani ba haka suka kamar yadda musa ibn maimun al-qurtubi al-yahudi ya kawo hujjar su ya sharhinta akwai wani littafi da abinan dilalatul ha'irin na wani bai yahude mutumin ƙurɗuba shi ma alƙurɗubi ne guda na alƙurɗubi ko to akwai alƙurɗubi al-yahudi ya ce ƙurɗubi ne amma bai yahude sunan shi musa ibn maimun yana da wani littafi sunan shi da lalatul ha'irin a cikin juz'i na uku shafi 518 a ciki ya kawo yake cewa ga matsalar da su falasifa na wancan lokaci suka fada a ciki suka ce abu hudun nan su ne za a zaɓi ɗaya wanne ne ya fi dama-dama suka ce na farko dai in ka ce Allah ya sani kuma ya yi abubuwan yadda suke waƙi zai nuna maka ba haka ba ne ai abin da yake faruwa a duniya ya nuna cewa ba abin ba duka yake tafiya daidai da yadda ake so ba akwai zalunci akwai rashin gaskiya akwai keta akwai kashe rai ba bisa gaskiya ba akwai sata akwai cin amana akwai kaza akwai kaza duk suna ta faruwa wanda kuma wannan ba shine abin da Allah yake so ba saboda haka kace ubangiji yayi komai kuma ya tafi yadda yake so ce wannan ba ba zai yiwu ba daman waki iya nuna ba haka bane to ka ce yayi ya sani kuma ya bar kowa ya abin da yayi watsi da kowa kowa ya abin da ya ga dama ce shi ba wannan in kai haka ba kai wa al'adalci ba ka ce ya kyale kowa ya je abin da ya ga dama yayi watsi da su suka ce wannan shi ba bai dace da da sifar da sifa ta ubangiji ba sifa ta uku ka ce ya sani amma ya kasa shi ma bai dace ba ya kasa yadda zai yi an bijire masa kamar wani wani shugaban wata gunduma ko wata ƙasa ko wani abu da mutane suka bijire masa kawai ya rasa yadda zai kamar bashar asad da yan tawayensa ko ko ko nitiniyahu da yan gaza da sauran falastina ba yadda ya iya sun fi ƙarfinsa suka ce wannan ba ba zai yi ka sifanta Allah da wannan ba to suka ce dama dama kawai kace bai sani ba ne to wannan matsalar ita ce ta shigo ma waɗannan masu wanda suka suka yi watsi da imani da kaddara wacce mun ji alkur'ani ya zo da ita hadisan manzo Allah sun zo da ita a ce mutum ba zai zama mumini ba sai ya imani da kaddara suka ce su ba san ya za su hada hankalinsu zai dauki imani da kaddara da kuma imani da umarni da hani da kyakkyawan alkawari da mummunan alkawari da akai ko in ci kyakkyawan alkawarin sakamako mai kyau da kuma alkawarin sakamako mara kyau wa zannu anna zalika mumtani'un suka ce hakan suka yi tsammanin hakan ba zai yiwu ba wa kanu qad amanu bi dinillah amma kuma sun yi imani da addinin Allah sun yarda da musulunci musulunci wa amrihi wa nahyihi sun yarda da umarni Allah ya yi umarni ayi kaza ya hana kuma ayi kaza umarni da hani da yazo cikin littafin Allah sun yarda da wannan wa wa'adihi sun yarda da cewa ubangijin yayi alkawarin sakamako mai kyau ga wanda ya bi umarninsa ya kaucewa haninsa sannan kuma sun yi imani da cewa Allah yayi alkawarin narko ga wanda ya saba wa umarninsa ko ya aikata abin da ya hana mala ya ci gaba da sharhin matsalar su yace wa zannu haka nan suka yi tsammanin annahu idza kana zalika idza kana kadhalika idan ya zanto haka ne idan ya zanto haka ne haka ne in ya zanto akwai imani da akwai kaddara akwai umarni kuma da hadi da yazo yayi daga baya lam yakun qad alima qabla al-amri man yuti'u wa man ya'si to kawai abinda za a iya cewa bai sani ba lokacin da ya umarnin waye zai bi shi waye ba zai bi shi ba ce bai sani ba wato wacce magana ta falasifa cewa bai sani ba ya yi umarni amma bai san cikin halittun saba waye zai bi shi waye ba zai bi shi ba mu a farkon karatu mun kawo ayoyi da suke nuna cewa Allah ya san komai ko bi kulli shi har ma abinda bai ba zai ma faru ba Allah ya sani inda zai faru ga yadda zai faru to su suka ce tunda haka ne to yana yiwa lokacin da ya umarni da hannun bai san wa zai bi shi ba waye zai zai kibin sa لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون domin a tsammaninsu wanda ya san abin da zai faru zai biyo bayan umarninsa ga wani da wani da wani in yi musu umarni ba za su bi ba lam yahsun minhu an ya'mura to tun farko bai kamata ba yi umarnin ba da muguwar rawa gun makin tashi in ya san za a bijire masa to me na sawa a san cewa wannan taurin kai zai maka to tun farko ba ka kasa shi kace to da a ce ya sani to bai dace ba kuma ya umarni ga wanda ba zai bi shi ba wa huwa ya'lamu anna al-ma'mura ya'sihi wa la yuti'uhu tare da ya san cewa wanda zai umarta din nan ba zai bi shi ba zai masa wa dhannu aidan har ila yau suka yi zatan annahu idza alima annahum yufsiduna da Allah ya san cewa mutane za su yi barna a bayan ƙasa za su kafirce za su yi zalunci za su yi shirka za su yi ta'addanci za su kashe rayuka bisa haƙƙi ba za su yi kaza za su yi kaza da ya sani lam yahsun an yakhluqa man ya'lamu annahu yufsidu to tun farko bai dace ya halicci wanda ya san zai yi bannan ba sai ya zanto ya halicci waɗanda ya san biyayya za su ba waɗanda ya san za su yi banna ba to kaga wannan saboda duk jahilcinsu da littafin Allah sali sun yi nisa da littafin Allah ne inda sun riƙe littafin Allah wanda shi ne ya fi kowa sanin abin da ya yi da wannan ba za ta samu ba ta zo kwakwalwarsu ba idan muka duba farkon lokacin da Allah ya ce zai halicci annabi adamu mai mala'iku suka ce وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم wannan ayar duka ta rushe wannan tunanin nasu idan har mala'iku har mala'iku hankalinsu ya kai su gane cewa halittar da Allah zai yi ta ɗan adam cikin zurriyarsa za a samu waɗanda za su yi ɓarna su zubar da jini ta za a shi mai halitta da zan bai sani ba ba za ka taɓa raba halitta alkhalku wal ilmu ba alkhalku wal ilmu saboda wanda duk ya yi halitta to ya san mai halitta ala ya alamu man khalaq wal latiful khabir duk wanda zai yi halitta to babu shakka yana da cikakken ilimi shi yasa Allah ya yi inkari ga waɗanda suke raba tsakanin halitta da iliminsa ce badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim ce wa khalaqa kulla shay'in ala ya halicci komai sai ce wa huwa bi kulli shay'in alim halittar Allah da iliminsa a haɗa suke duk wanda zai yi halitta ya kyautata halittar da ya yi to babu shakka kuma yana da cikakken ilimi game da abin da halittun za su yi Allah ce sun Allah allazi atqana kulla shay'in innahu khabirun bima taf'alu khabirun bima taf'alu yayi halitta kuma ya kyautata halittar komai sannan ya ce lalle shi mai cikakken sanin abin da kuke aikata ne duka mai hankali wanda hankalinsa yake lafiyayye ya san cewa wanda duk yake da kamalar ilimi wanda duk yake da kamalar ilimi cikakke cikar ilimi to babu shakka yana da kamalar takdir waɗannan abubuwa tare suke babu shakka wanda yake da kamalul ilmi yana da kamalar takdir abubuwan duk da zai kaddara zai kaddara shi ne cikin ilimi wannan yana daga cikin lawazimi kamali ilmi yayi abubuwa sannan ya kaddara komai komai ya sanya shi a bigiran da ya dace sannan duk wanda yake da kamalu takdir to babu shakka kuma yana da hikima cikin duk abin da yake abinda ya dauke su zuwa ga wannan tunani rashin hararo hikimar ubangiji a cikin duk abin da yake duk abin da Allah ya akwai hikima ciki hakimun ne yana cikin sifarsa al-hakim wa huwa al-hakim al-khabir yana da cikakken hikima yana da cikakken ilimi saboda haka babu wani abu da yake faruwa cikin aikin Allah wanda babu hikima a cikinsa don haka ubangiji subhanahu wataala bai taba halittar wani abin da yake matsala ce tsantsa ba sharrun mahab sharri tsantsa babu shi a cikin halittar Allah babu halit baya halittar wani abu da sharrin sa yake da rinjayi baya halittar wani abu da sharrin sa da alherin sa suke daidai wa daida a gurin Allah babu wannan tana yiwa wani abu na aikin Allah kai bai maka ba to wannan kai ta shafa amma ba Allah ba mutum ya yi sata an kama shi an datse masa hannu wanda shi ta shafa datse masa hannun hikima ne a gurin Allah a duk cikin abin da Allah ya halitta akwai hikima ka santa ko baka santa ba mafi sharrin abu da Allah ya yi shine halittar iblis amma babu hikima a ciki akwai hikima a cikin halittar iblis shine dai ƙarshe duk wani tsiya da wani zai sai ce sharri shaidan ne za ka duk wani sharri daga wajen shi yake fitowa duk aika-aika da aka tsare shi aka tutse shi ce don Allah ya haƙuri sharri shaidan ne to shi kansa halitta shaidan din a gurin Allah alheri ne a gurin Allah alheri ne dan ba ko dan kuwa dan ya zama ma'auni na gane abu mai kyau da mara kyau inda babu shi ba za ka iya gane abu mai kyau da mara kyau ba shi yasa duk abu mara kyau da gudu sai ka tura masa saboda ka fahimci cewa shi ne ma'auninka na gane abin nan yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi haramta giya ce innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal min amali shaytani min amali shaytani ya jingina wa abin zuwa ga shaidan aikin shaidan don abin da aka ce amalin shaitan to baya da kyau sauraka shaidan samuwarsa a cikin halittun Allah ma'auni ne da yake bambance na kwarai da ba na kwarai ba sannan a nan ne ubangiji subhanahu wataala zai jarraba bayansa da waɗanda za su yi masa biyayya don su samu sakamakon da waɗanda za su saba masa don samu munan sakamakon don ya zamana babu wannan babu babu shedani babu wani wanda zai kawo tsiya a duniya babu wanda zai kawo ayyukan banza to ta yaya za a gane wanda mai kokari ne wanda bai da kokari ba ba ba wani abu da za a da za a gane wanda mai kokari ne ya cancanci kaza wannan kuma bai yi kokari bai cancanta ba ko wannan ya yi kokari sosai wannan kokarin sa bai kai na wannan ba ba za a gane ba ita kuma duniya asali ubangiji subhanahu wataala yayi ta ne dan wannan jarrabawar to kuma sai yayi ta kawo ku ko ba jarrabawar inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala dan wannan Allah ya halicci duniyar da duk abin da ya tinsa a cikin ta wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan jarrabawa ce dan a ga waye zai ci ya samu sakamako mafi daukaka waye kuma zai yi kasa ashe kaga cikin halittar da Allah yayi na shedan da shedanu akwai hikima a gurin sa mutum ya fada ciki da sakacin sa wannan kuma abin sharri ne a wajen sa shi yasa ubangiji subhanahu wataala la yunsabu ilaihi sharrul mahd duk da cewa komai ka gani halittar sa ce amma a cikin halittar sa ba tsantsan sharri ce wal khairu kulluhu bi yadayka wash sharru laysa ilayka tabarakta wa ta'alayka haka annabi yake faɗa hadisin Ali ibn Abi Talib da yake cin sa musu wa sharru laysa ilayka saboda ka ba a jingina wa Allah sharri ko dai a ya zanto sharrin a an jingina shi zuwa sababin sa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa min sharri ma khalaqa ma khalaqa abinda ka halitta daga sharrin abinda ka halitta kaga wannan sharrin an jingina abin zuwa ga sababin sa sababin faruwar sharrin amma halittar sharrin daga Allah ne amma ba a jingina wa aikin sa a ce a cikin abinda ya aikata a cikin aikin sa akwai sharri ash-sharru laysa min fi'lihi walakinahu min maf'ulatihi min ليس في أفعاله الشر ولكنه من مفعولاته yana cikin makhluqatihi abubuwan da ya halitta amma ba cikin ayyukansa aikinsa ba sharri amma za a iya samun sharri cikin halittunsa wasu abubuwan da ya halitta amma shi a gurinsa ba sharri bane ko kuma a jingina shi abin a ki ambatan a ki ambatan abin nan a ki ambatan wanda ya yi abin ko mutum ya jingina shi zuwa kansa wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada fa aradtu an aibaha da yake maganar aibu yake yi sai ya jingina aibun zuwa gare shi fa aradtu an aibaha khadir lokacin da yake gawa annabi Musa alaihi salam dalilin da yasa yahuda wannan jirgin ruwa fa amma قال فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت عن أبي أبيبها kaga sai jingina abin zuwa kansa amma da yazo wajen mu'ammal gulam kana abawahu mu'minaini fa khashina an yar fa khashina an yarhaq an yurhiqahuma tughyanan wa kufra wa arada rabbuka sai wa arada rabbuka an yablugha ashudd la wa arada rabbuka an yubdilahuma khayran minhu jazaan wa khayran ruhba zakatan na kaga wa arada rabbuka sai jingina canza musu da mafi alkhairi zuwa ga ubangiji bai jingina zuwa kansa ba annabi annabi ibrahim alladhi khalaqani fa huwa yahdini والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يبيتني ثم يحيين kaga duka ayyukan sai rika jingina wa Allah amma da yazo rashin lafiya sai jingina wa kansa bai jingina wa Allah ba ce wanda ya halicce ni shine yake raya ni yace wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfin shine shine yake bani lafiya sai jingina rashin lafiyar in nayi bai ce in ya sa ni rashin lafiya ba saboda ladabi ga ubangiji subhanahu wataala haka mutum ko jingira abin zuwa gare shi ko jingina zuwa ga sababi ko ya shafe wanda yayi abin ghairul maghdubi alaihim walad dallin al maghdubi alaihim yace siratal ladina an'amta alaihim siratal ladina an'amta hanyar wadanda kai wa ni'ima sai aka jingina ni'imar zuwa gare shi wanda kai wa ni'ima ya Allah ta ce ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi wa hushi ba ba ya ce kai wa hushi ba wajen faɗar ni'imar kai tsaye sai aka jingina wa Allah amma da aka tashi faɗar fushi sai aka ce waɗanda aka yi wa fushi ba ce wanda kai fushi ba to wanda duk yana cikin ladabi saboda Allah ba a jingina masa sharri tsantsa to kaga abinda ya ja suka fada cikin wannan rashin sanin hikimar ubangiji cewa aikin Allah baya wofinta daga hikima ba wani abinda Allah yake yi wanda babu hikima a ciki sai dai ubangiji subhanahu wataala ya bawa dan adam duk da cewa komai yana faruwa da mashi'arsa amma dan adam yana da Allah ya bashi zabi Allah ya bashi zabi ya bashi mashi'a wadda da ita yake zaɓi wato ba kamar yadda wasu suke ganin cewa ɗan adam kawai kamar kamar wata na'ura ce kawai kunna ta ake ta yi tafiya a kashe ta ta tsaya ɗan adam ba haka yake ba ɗan adam Allah subhanahu wataala ya ba shi irada ya ba shi irada irada shine kana da zaɓin ka yi abu ko ka bari shine irada kana zaɓin ka ɗauki wannan saboda wani abu da kake zaton ya yi maka abin nan ko ka ajiye shi bai maka ba ka ɗau wani shi ne irada Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man arada al'akhirata wasa alaha sa'ya man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuma madhura wa man arada al'akhirata kaga ya tabbato dan adam irada a cikin aikinsa wanda yake son duniya yayi nufin duniya man kana yuridu al-harth al-akhirati nazid lahu fi harthihi waman man yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha kaga ya tabbatar masa da irada iradar lahira ko iradar duniya ashe dan adam yana da irada ba haka yake kawai kamar inji ba ana tura shi inda ake so a tsayar da shi a motsa shi Allah ya mai da minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah shi dan adam yana da irada saboda ka irada dan adam ita ce ta bashi damar ya zaba ko kai ya zaba ko ya zabi wannan inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ya tabbatar da ɗan adam irada ya tabbatar masa da mashi'a kawai mu abinda muke cewa kamar yadda alkur'ani ya faɗa mashi'ar ɗan adam da Allah ya bashi ƙarƙashin mashi'ar Allah take gudana ba wai ƙarfa ƙarfe yake wa Allah ba yayi abinda Allah bai yadda ba ma'ana ba da ba da ganin damansa ba a'a ubangiji ne ya ga dama ya bashi wannan mashi'a saboda haka ubangiji bai daure shi tamau ba bai daure shi ta ba ya jefa shi ruwa ya ce kakka jike kakka nitse a cikin ruwa a ya sakan masa mara Allah ce wa hadainahu najdain mun nuna masa hanya biyu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya nuna masa hanya ko dai ya gode ko kuma ko kuma ya butulci saboda haka maganar cewa ubangiji subhanahu wataala ba zai yiwu ba yayi umarni ya san za a saba masa yayi umarni yayi hani saboda me saboda ya zama jarraba kuma ya bawa kowa damar ya zaba bai hana dan adam tunani ba ya bashi kwakwalwa domin akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ya musu taklifi na aikin lahira na duniya da na lahira akwai waɗanda ya musu taklifi iya na na na na na na lahira akwai waɗanda ya musu taklifi iya na duniya taklifin mala'iku babu mala'iku ba sa cikin waɗanda za a jarraba su a duniya a ga waye zai biyayya waye ba zai biyayya ba duk mala'iku masu biyayya ne ga Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna wa yaf'aluna ma yu'marun dan adam an bashi taklifi na addini an bashi na duniya akwai taklifi na addini Allah subhanahu wataala ya bashi hankali ya aiko manzanni ya aiko annabawa ya aiko ya saukar da littattafai ga abu kaza ga abu kaza in yayi wani abu mai kyau a in yayi wani abu wanda ya cancanci sakamako a nan duniya ya saci kudin wani ya kashe wani ai masa sakayya a nan duniya a kwaci kudin in daure ne ai daure shi in yanke hannu ne a yanke masa kisaye a kashe shi ya girbi sakamakonsa a nan duniya sannan aka je lahira ya yi laifuffuka can ma ya girbi sakamakonsa wannan mutum da aljan duk suna cikin wannan taklifin na addini da na duniya duka akwai waɗanda suke da taklifin duniya kawai yawa shi ɗan adam da aljani da yake buƙatar da aka yi masa taklifin duniya da na addini duka Allah ya ba shi hankali ya ba shi cikakken hankali don ya gane abu kaza mai kyau ne ya yi abu kaza ba ya da kyau ya guje masa shi yasa wanda ya rasa hankali ake ɗauke masa wannan wanda ya haukace ya samu taɓuwa ko kuma yaro ƙanƙani wanda bai kai ga samun cikakken hankali ba ake ɗauke masa wannan taklifin ko wanda yake bacci bai da irada yana bacci wata mai nono ta zo ta aje ƙwaryar nononta kusa wajen ƙafarsa ya zo miƙa ya shure nononta ba magana ta tashi ya tashi ra'ayi rigima a je police station a bacci yake yi saka lokacin bai da wata irada in dai ba ta gasar da idan shi ya bude ya ga ƙwaryar nuna saboda haka waɗanda an ɗauke masu an ba su cikakken hankali don an ba su taklifin da za a iya hukunta su a nan duniya sannan a lahira ma in suka mutu ba su tuba da kan laifinsu a hukunta su akwai waɗanda halittun da su a nan duniya babu taklifi a kansu amma a lahira abin da afuwar a nan duniya ba za a yi musu sakayya a nan duniya ba sai je lahira kamar dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa la yaktasanna shatul jamma min shatil qarna a lahira sai dabbar da aka cizge wa kahonta ta zo ta ɗauki fansa daga wacce ta cizge mata kahonta wani a lahira ba nan duniya ba a nan duniya don an karo ba za ka ce a kamo tumakin nan ba a karyawa ɗaya a can lahira za a yi wannan sakamakon to idan zaki ya cinye barewa fa a lahira can za a ce ina barewa idan zaki nan da in kula su awaki da dabbobin gida Allah bai sanya cimarsu a tsakaninsu ba ba sa akuya rago ya cinye akuya ko sa ya cinye rago ko wani abu ba ba a sa ci masu a tsakaninsu ba za ka mu muke ba su ko su ta kiwo amma damun daji su wannan ci masu a cikinsu take wanda ya fi ƙarfi ya cinye wanda ya bi shi ƙarfi sauraka tun da Allah ya sanya arzikinsu a cikin wa mamin dabbatin illa alallahi rizquha Allah ya sanya arzikin su cin su da shan su a cikin ƴan uwan za su kama kaga ba magana hisabi anan so haka baka ja ba za ka ji wani hadisi da yace za a kira zakin da ya cinye wata dabba a ce shi ma sai an rama mata amma wata akwai da ta kara da ƴar uwarta anan ragon da ya kara da wani rago ya karya masa kaho aka je shan sai an yi hisabi a tsakanin su ba hisabin da nan da can ne ba na nan ba su ma a gwargwadon halittar da Allah ya musu ya ba su iya gwargwadon hankalinsu da suke gane wa umarni da hani suke gane umarni da hani shi yasa ake training din dabba kaga tana yin wani wasu abubuwa waɗanda a ɗabi'ar dabba ba su take ba amma da koyarwa ta yi kamar kamar alkalbul muallam wa ma allamtu min aljawarihi mukallabina tuallimunahunna mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah sauraka akwai dabbobi na farauta kamar karnuka kamar abin nan a wa yake shaho wanda ake farauta da su kamar mikiya da ake farauta da su sauraka ana koyar da su kuma su koya shi yasa wanda yake makiyayi zaga yana fitar da wasu saututtuka na kira ko na daka tsawa wanda dabbobin da yake mu'amala da su suna suna fahimtar wannan sauraka su ma ba wai an cire musu komai na idrak bane suna idrakin wasu abubuwa da suke tare da amfaninsu shi yasa dabba in ta zo kan abin da zai amfane ta za ta ga tsaya abin da ba zai amfane ta ba za ta bar shi sannan in ta ga abin da zai cuce ta za ta gudu ba sai an koya mata ba sai ka nuna mata ba da ta ga abin da zai bera yana ganin mage zai gudu mage tana ga kare za ta gudu kare ga kura ko kirkeci zai gudu ba sai an tsaya an koya mishi an masa training ba wannan idrak din na gwargwadon maslaha su suma Allah ya sa musu to ashe kaga ko menene da ka gani ubangiji yayi shi a cikin tsari babu wani abu da Allah ya zuba shi haka kawai ya watsar da shi bai kula da shi ba bai sa masa wani tsari na rayuwa ba wannan kuma shine muqtada kamal ilmi yana kamal ilmuhu yastalzimu kamal at-taqdir inda zai zama cikakken ilimi to kaddararsa za ta zama cikakkiya za ta zama cikakkiya ba za a samu bara wani wani wani wato bara gurbi ko wani gurbi ko wani gibi a cikin aikinsa ba to shi yasa waɗannan da su shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa zannu wa zannu duk tsammani ne tsammani ne aiki ne da zato ibnu taymiya zai zo ya faɗi yadda ƙungiyoyi biyu suka suka kasu dangane da kaddara wata ƙungiyar suka kore kaddarar gaba ɗaya suka ce babu wata kaddara kowa shi yake yin gaban kansa wata ƙungiyar kuma suka zo suka ce ɗan adam ba shi da wani katabus a halittarsa kawai sai da aka juya shi kamar yadda iska take kada ganyen bishiya ko take kada labile inda duk ta buga nan zai nan zai kada sai haka dan adam shi ma yake ba da wani katabus to duka waɗannan sun bace da waɗancan da suka kore da waɗannan wajen tabbatarwa kuma suka cire wa dan adam mashi'arsa suka cire wa dan adam ikhtiyarinsa da iradarsa dukkan su batattu ne as-sunna ita ce tsakiya kazalika ja'alnakum ummatan wasatan haka yake tsaka-tsaki ba a zarme ba an wuce iyaka ta bangaren korewa ba a zarme ba an wuce iyaka ta bangaren tabbatarwa an zama a tsaka-tsaki an tabbatarwa da Allah iradarsa kudararsa da mashi'arsa sannan an tabbatarwa dan adam shi ma ikhtiyarinsa da mashi'arsa amma karkashin mashi'ar Allah lokaci yayi dole mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh